Jama'a masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci a yanzu kuma za a kalli tafsirin alkur'ani mai girma wanda zakir MS Ali Young Shakzari yake gabatarwa a majalisin shi da ke Sayarot Sabon Layi Tudun Wada Zare a jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Alaramma Malam Muqaffam yake ja masa baki kuma za a ci gaba da samun wannan tafsiri da sauran karatuttukan Young Shak ta hanyar Facebook a shafin garkuwan makarantar Zazzau tafsiri ne da rukunin makarantun Professors International Group of Schools da Center for Islamic Enlightenment na Islamic University of Nigeria suka yi haɗin gwiwa wurin ɗaukar nauyin kawo muku. Akaramakallah, Bismillah.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أخواني في الله المستمعين والمستمعات أقدم لكم تحية الإسلامية المباركة المؤمنة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته na uwa musulmi masu sauraron mu wannan lokaci mai albarka muka mu da sake saduwa a wannan lokaci mai tabin albarka wanda idan mu manta ba a baya jiya mu tsaya aya ta 88 ta 87 a kuma za mu tashi a aya ta 88 inda muka ji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qalu qulubuna gulf la ghamma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون
الله سبحانه وتعالى يتكبر سوى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون Allah ya ce wa ƙalu ƙulubuna gul su Yahudawa suka faɗa suka ce mu ƙulubuna gul a zuciyarmu akwai rufarfe Allah ce bal aikale su la'anahu Allahu bi kufrihim Allah ne ya la'ance su bi kufrihim da kafircewansu fa qalilan ma yu'minun ‘yan kankani daga cikinsu ne suka imani. To, ana da Allah ya ce, waƙalu ƙulubuna gulf. Muka ji cewa nan gurin gulf nan bisku ne lam aka ce za a yi, lamun ɗin za a mata sukun, a ce gulf. Abin da za a yi kina. Ai, yi ma'ana alaiha abdaitin ake nufi, ana nufin a cikin zuciyarmu suke cewa akwai rufe-rufe abin da ake nufi. to misalin wannan rufin da za a yi magana a kai shi ne faɗin Allah ta'ala da yake waƙalu ƙulubuna waƙalu ƙulubuna fi a kinatan mimma ta tauna ilaihi fi ya zanna wa ƙwarin wa min baina ka wa baina ka hijabun min bainina wa baina ka hijabun fa amal na amilu to su yahudawa suka faɗa suka ce ƙulubuna shakinatan mimma taduna ilayhi wa shiyazani na raqab to mu zuciyar mu akwai rufarbe kuma tsakanin mu da tsakaninka akwai hijabun akwai hijabai saboda haka suke cewa manzon Allah to fa'amal inna na amilun kai naka aikin mu ma din muna da namu aiki suke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to shine misalin wa'annan gulf din rufi da rufe-rufe na zuciyarsu makara ibn abbas mana ibn abbas ya zo nan ya sai bai ce gulf ba bai mata sukun ba sai mata bomma sai ce gulu sai ce wa qalu qulubuna gulu بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون shi ce guluf malam ibn abbas kenan Allah ce ai alasu balla anahum Allah ai Allah ne ya la'ance su bi kufrihim da kafirce wanda suka yi Allah ce fa qalilan ma yu'minun 'yan ƙanƙani ne daga cikin su yin nuna to an da Allah ta fi kalilan ma yin nuna almana dai abin da ake nufi shine la yu'minuna illa qalilan mimma fi aydihim wa yakfuruna bi aksari ana nufin cewa su yahudawa sun kafirce ma abin da ke littafinsu a littafinsu an ce za shi ka za shi ka za shi ka sai suka imani da yan kaɗan daga ciki sauran kuma abubuwan ai duka aka ce su imani da shi sai suka ɗan imani da kaɗan sai duka sauran kuma duk suka kafirce to Allah ya ce ya fura a malamai suka ce to ya fura bi aksari sun kafirce mafi yawan shi sai sa Allah ya ce balla Allahumma Allahu bi kufrin fa qalilan ma yu'minun abin da ake nufi kenan وقال الواكدي ما لم واكدي يتي معناه لا يؤمنون قليلا ولا كثيرا ma'ana da Allah yake nufi shine su imani da dan kankani a abin da ke littafin su ba wani komai wanda daga littafin su ba wanda suka imani da shi da malam waƙidi ya bada misali ya ce alal misali kamar yadda zaka ji laraba suna cewa ma qawwa ma yaf'al mafi kazancin ya kazanta kwarai a ce wani zai iya aikata kaza to kaga irin wannan misali suke cewa laraba suke cewa ma akalla ma ya fa'alu kaza ana nufin cewa ba za ka iya ya karanta korai a ce wai wani zai iya aikata kaza abin da ake nufi kenan in ji a fasara ce normal amma dai abin da ake nufi la ya fa'alu albattata baya aikatawa yanzu dai mama ba a san nan gaba ba amma dai yanzu baya aikata shi kwata-kwata albattada baya aikata inda ake nufi kenan malik zai shi ma kawo nashi misalin yace shine misali a ce mararina bi aridin kalla matan mutu mukulol musula mun wuce ma ƙasa ya kazanta ƙwarai a ce za ta iya fito da ko za ta iya bullo da mabukunta ƙasa da kuma irin su albasa ya kaganta kwagai a ce wannan ƙasa za ta iya wannan kanan tuni ake nufi ana nufin cewa ba ta tsoho da komai ne a yi latan mutu sha'an ba ta fito da komai abin da ake nufi kenan ba ana nufin ko ya kaganta ba ta ma fito da komai ne abin da ake nufi kenan to saboda haka Allah ce fa qalilan wa yu'minun saboda haka ana nufin cewa ƴan kankani daga cikin su ƴan ɗan kankani daga cikin abin da ke littafin su kai da shi suka imani su gan duka abun littafin su duk sun kafirce ne da yan kankan kai suka yi imani Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba cewa walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqan lima ma'ahum musaddiqan lima ma'ahum wa kanu min qabl ala wa ma bismillah ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين
الله سبحانه وتعالى يكبر سوى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم وكانوا من قبل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين هل يأتي ولما جاءهم كتاب من عند الله سوء يهودا جايين بالتافه ya zo musu daga Allah wanda kuma wannan littafi musaddiqun lima ma'ahum yana mai gaggatawa da abin da ke tattare da su an zo musu da kaza a littafin su to wannan littafi alkur'ani ya zo yana mai gaggatawa bai ya karyata su ba kuma ya bada tarihi akan haka to ka gani to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan shi ake nufi to a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gaggata littafin su ya ce a littafinsu akwai kaza kuma gaskiya ne annabawa da suka zo muku gaskiya ne sai manzon Allah sai kawo nashi kuma sun san san da gaske ne fa abin da manzon Allah ce sun san maganar shi da gaske ne kuma sun san akwai a littafinsu Allah ce wa kanu min qabli yakfuruna allazina kafaru har can da a baya kafin zuwa manzon Allah suna neman budi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma yanzu ya zo sun ce ƙarya ne kuma bayan sun sani ga shi a littafin su ya ce falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi yayin da Allah ya zo musu yayin da manzon Allah ya zo musu da abin da suka sani Allah ce kafaru bi sai suka kafirce da shi Allah ce to saboda haka fala'anatullahi alal kafirin tsinuwan Allah ya tabbata ga su kafirai to anan da Allah ce walamma da'ahum kitabun min indillahi مصدق لما معهم دليل سوكانتا شين كما جاء في دلائل النبوة يروا أتكين دلائل النبوة عن ابن عباس أول سورة ابن عباس قال يتي كانت اليهود خبرة تقاتل الغطفان فكل ما التقوا هضموا اليهود فآذت اليهود بهذا الدعاء اللهم إنا نسألك بحق محمد نبي الأمي الذي وأتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا أن تكفرنا عليهم إلا نسلتنا عليهم يقول تندر نقول فكانت النسلة عليهم أولتو يابو أتكين دلائل النبوة نعم باهكي yace ya goto daga Abbas Abbas ya ce hakika ya zama cewa su Yahudawa in za su yaki to su da gadufan suke yaki to an haɗu gadufan da Yahudawa da dufan sun fi yahudawa ƙarfi da yau akan yaƙi to sai suna kada yahudawa dukkan an tashi sai a kada yahudawa yahudawa suka kasa ko su me za su magasa sun iya shiri kuma ana kada su kawai sai suka ce to akwai wani abin da za su su zuwa littafin su akwai wani annabi na biyu ɗumi Allah yana ambatan shi su ba za su ji cikakken bayanin shi suka duba littafin su tas gashi gashi zai zo da kaza na biyu ɗumi ai ko sai su ga a tunda Allah ko ya zaɓe shi bari su roƙi Allah Allah zai amsa musu ko su roƙi Allah suka ce Allahumma ya ubangiji inna nas'aluka mu muna roƙonka da haƙƙin Muhammadin Nabil Ummi da da matsayin da dagadan Annabi Muhammadu Annabi ne al-ummi al-ummi wanda ya zama cewa kace mana al-ummi ma na cewa wanda bai je makaranta mushi karatu ba wanda kuma shi ba makaranta zai je ba shi annan kawai Allah ko ki san da shi Allah subhanahu wataala ya faɗa musu zaka su gani a littafin su suka ce to ya ubangiji wannan annabin saboda shi Allah ka ba mu nasara akan Yahuda Allah ka ba mu nasara akan gadufa tun daga nan ko ai fa kana tana suka ta alaihi nasara ta zama nasu suna haduwa sai su kada gadufan suna zuwa su kada gadufan a gadufan suka yi tunani to su wa'annan ne suke yi ne su da su fi su karfi su kuma sun ga sun koma suna kada su sai gaɗufan a cikin gaɗufan sai mu'azu bin jawal dawa yana cikin gaɗufan ne to sai ya tambayi yahuda ya ce wai ku me kuke yi ne da yanzu na ga kuke kada mu suka ce ha a littafin tun da ku ku kada ba ko to mu a littafin muna ganin cewa siffofin wani annabi annabi muhammadu wanda zai zuwa ƙarshen lokaci to shi muke roƙon Allah saboda shi Allah ka bamu nasara ga siffofin shi ga shi ga shi ga shi ga shi duk suka zo a ma'azin jabal a to ma'azin jabal ya ce to shi ke ya gode shi kuma ya sa a ran shi cewa in ko wanzan Allah ya ku wallahi shi bi shi tun daga nan ne wanzan Allah sallallahu alaihi yana jiran kai zuwa wanzan Allah ne shi ma'azin jabal wanzan Allah ku yana zuwa a ma'azin jabal ji labarin ya bayyana sai da yake cin maka yi musulunta sai da ya taso da inda yake je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai musulunta aka washi kalmar shada sai da mene ya kulla da ma a ranshi tunda suka faɗa zai zo da sufa kaza da kaza da kaza duk ya ji kuma duk kiran su sufofin da suka ce kai su yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ko yanzu da manzon Allah bai na suwa ya kamata su bi shi yahudawa tunda su sun san shi kuma su a littafinsu akwai kuma su sun gazgata har da faɗa ma wasu masu fashi har da ma neman buɗi ka gani amma yanzu wai shi ne ya zo su ne ma waɗanda suka fara kafurce mishi ka gani Allah ce kafa hubi sun kafurce da shi wa kawo neman kafur kuma wani yin tsabtu guna alalazi na kafa su ka dafa nufa su mashirkai ne su ba su da addini su a lokacin to sai sa suke ce musu to mu ana ma addinin tun da ku ba ku da shi to mun ga kaza da kaza haka tun daga nan shi kuma sai ba Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Mu'az bin Jabal ya ce musu ya ma'ashar Yahud ya ga abin da nasu ayi yatsani su da suke faɗa su da ya kamata ma a ga sun fi kowa farawa da kuma su ne masu ka fara ma keke shi wa su ba su ba sai Mu'az bin Jabal ya ce ya ma'ashar Yahud ya ku jama'an Yahudawa ittaqullah ku ji tsoron Allah wa aslimu ku musulunta domin waƙar kanu ya sattuhu na waƙar kanu ya ce waƙar kuntum ta sattuhu na alaina bin muhammadin wana na ahalin shirk wata ka bugu na bi annahu mabusun fi akhir zama wata safuna na bi sifatihi sai ce musu mu'azmin jabal ya ce wai ku ya ku jama'an yahuda ku ji tsoron allah ku musulunta ku tuna ku ne fa kuke zuwa gurin kuke faɗa mana siffofin annabi Muhammadu kuke faɗa mana shi zai zuwa ƙarshen zamani amma kuwa yanzu ku ne kuka kafirce mishi mu lokacin muna ayin shirka mu ba abin da muka yadda amma ko yanzu mu yanzu mu zo mu ko mu san kafirce in ji shi ma'azin jabal ka gani shi tun da sun faɗa mishi zama shi shi bai magani ba faɗa kun aka yi riƙe siffofinsa sai kuma ya je amma su sun kafirce Allah ce to a la'anatullahi alal kafir to anan gurin lokacin da Mu'az bin Jabal ya ce mu Yahudawa gashi gashi a sai suka tanka shi sai wani mutum ɗaya daga cikin banu da ya ce ka ji Mu'az bin Jabal mu ma da ana bi shay'in na azufu kuma mu kama da kai ma ko billazi kunna nasqulu lakum cewa wani mutum daga cikin ɗaya daga cikin banu da sai tashi ce ka ce annabin na ya zo eh sai ce eh na gan shi ga siffofin da kuka ce suka ce to kaza ka ta wani ta ce ce mu ba shi ne ba bai zo man da siffofin da muka san shi ba mun san da zai zo da kaza ko bai zo da shi ba zai zo da kaza duk bai zo da shi ba ji su ma'azumin kawai na zajjan su ka ce kai tun da ka ga haka ma komai ya zo da shi to mu ba ma shi ba ne wannan daban wannan daban suka ce ba ma shi ba ne kawai kawai ba shi bane a sai suka ce ba shi bane to mu'azu bin jabal zai ce musu ba sai kale su akan hakan ba sai kale su kawai kaga saboda haka su da suka nema budi da manzon Allah Allah bai ba su ba ya ba su saboda me ne sun dogara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya zabe shi ya ba Allah sau da kafa kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala tunda suka ga Allah saboda wannan annabi sai Allah ku koya ba su to kaga sun tawassuli da cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ba su to saboda haka duk wanda ya tawassuli da wani bawan Allah to Allah zai ba shi abin da yake bukata to ni to shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun dai san manzon Allah shine fiyin annabawa to manzon duka kaf Allah ya zabe shi amma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya nuna cewa shi da darajar nan nashi kawai Allah saboda ni Allah ka bani kaza a sai manzon Allah yana neman buɗi da ma wasu ba ma shi ba kamar da ya zo a hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yastabtuhu bil muhajirin bi da'awatihim da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana neman buɗi ne da muhajirai bi ma'ana waɗanda suka yi hijira suka ba iyayensu suka bar matansu suka bar komai nasu a koma ba aure suka batu iyayensu da yi mun sai zan tsara uba da da mahaifiyan da suke amma ya basu ya zo nan ya shi daga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da baya suka biyo shi a shi ya kare kai dai dan yabo manzon Allah to a ɗaukaka addinin Allah manzon Allah yana roƙon Allah buɗi fatahi ya ce Allah saboda mahajirai da addu'ansu Allah ka ba Allah ka buɗa mana kuma Allah sai buɗa musu saboda mene yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuka saboda su wa'annan muhajirin sai kuma Allah ya buga musu bukatun sa Allah kuma ya amsa addu'an sa kuma Allah subhanahu wataala sai bashi Awa Abi Sa'id al-Khudri Abi Sa'id al-Khudri yace annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qal yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya ce abgul da'i ku nemo mini raunana yace النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نصر الله هذه الأمة بدعفائها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم مالا سعيد وابي سعيد الخدري يتي للي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي Allah subhanahu wa ta'ala fa yana taimakon wa'annan al'umman ne ba don komai ba sai don raunananta wa'anda ba su da shi mutum ne bai da shi to kagan shi kai kuma na da shi ka hana shi to da wajen su ba to kaga to ya ya duniya za ta kasance kagan a kan tashin hankali amma ko sai ran akwai wa'anda suke dan kyautata musu shi Allah subhanahu wa ta'ala yana zo nan da gari lafiya amma ba ka kyautata musu saboda wannan nan ne fa Allah ke taimakan kuma Allah subhanahu wataala yake ba da arziki ya taimaki kasa in wani abu zai faru sai ya kiyaye saboda mene wa'annan raunanan wa'anda ba su da shi kwanan amma shi ka kyautata mishi baka san cewa wannan kyautata wanda ka mishi wasu Allah ma ko wani abu da baka tunani kaga saboda haka kyautata mu wa'anda ba su da shi abu ne mai kyau manzo Allah ya ce to ana taimakon wa'annan al'umma ne saboda raunana da addu'an da suke yi da kuma ikhlasinsu da tsarkake niyyarsu da kuma sallarsu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya dube su wani abu zai faru sai Allah ya tsare saboda wa'annan raunana Allah ce wa ana bi digda an kwaikwai daga abi digda ala ya ce hadisi ya zo cewa an wato daga abi digda ya ce sami itin nabiya sallallahu alaihi wasallam ya ƙul abijik da ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa abguni da'if fa innakum innama tuzaquna wa tusawuna bi da'faikum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku nemo mini raunana domin ku fa ba don komai Allah yake taimakon ku ba sai da raunanan ku da sallan su da kuma addu'a su Allah ya dube sai tsare ku saboda haka manzon Allah ce a nemo mishi shi raunanan nan ka gani kama din sai ka zama ka ce a nima maka mu kama din ka dinga kyautata musu kaga addu'a nan suke Allah ya kaza Allah ya kaza sai Allah ya amsa kuma Allah sai ya tsare ku amma mutum kana da shi din ka hana shi me zai ce ba shi zai da wace sa ba to ka gani sai wasu umma ba su fin zuba sai Allah al saboda cewa mai annan gauna nan ba a kyautata musu amma gauna nan an ana musu to Allah subhanahu wataala sai ya bada saboda haka ومن هذا زاد الاستفتاء مثله الناس saboda wannan ne jagal istifta ya halasta neman buɗi bismillahin nas da mutane na gari in dai mutum ne na gari ne ka san ya bi Allah ya bi Allah ya bi tsarin Allah Allah ya ce ai kaza bi abin kaza ya bar annabi ya ce gashi gashi yi wannan to irin wa'annan zaka iya roƙon Allah saboda sunan Allah ya baka ba tare da ma kawo ƙaran annabi ba mu shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an kawo ƙaran shi ka kai tikiran ne amma almajiran shi ma kai za ka iya kawo ƙaran su kamar su shau Ibrahim Iyas mun san dai cewa ya bi Allah ya bi annabi to irin wa'annan za ka iya roƙon Allah Allah dan shau Ibrahim Allah ka baka sai Allah ya baka shi ma ɗan ba ma shi kaɗai ba almajiransa irin su shi ɗaya Usman Bauchi shi ma ɗin za ka iya kawaka Allah ka ce Allah don shi huɗa yi wa Usman Bauchi Allah ka baka kaza kuma Allah sai baka sai ne ka san cewa shi ma wa Allah ka gani to irin wa'annan bayan Allah in kawo ka Allah don su to Allah subhanahu wataala sai ya baka abin da kake bukata na za ka iya da annabi da waliye da inda ka san mutum ya wa Allah sauri kafa hanya daidaiciya to za ka ga Allah kuma Allah zai baka in kana da yaƙini amma in kana ganin ai kai kai Allah Allah ake cewa Allah ka wani karatu a Allah ta ina Allah zai baka baka sa da annabin shi ba ba salati ka gama kai kai Allah ka baka kaza fatiha ka tashi sai na Allah zai amsa maka baka yi salati ba bulanta ne a ce an bude hijabi to kai Allah dan Allah ha Allah ka baka kaza ka gama kai ka tashi sai na addu'a za ta amsu ba ta amsu ba amma ka hada da wani wali ko wani bawan Allah sai Allah ya dubo waliyin nan ya ga cewa walin na ya bi shi Allah sai ce to watan da wannan walin ya bi ni ya bi ni so da kafa ya ba annabi na to zan amsa amma ko in Allah ka bani kaza to wa ka hada wani din jagoran tafiyanka wow to sai addu'anka a sako maka isha kaga cewa ba sa ba saboda ka ya halasta neman budi da wasu bayan Allah bishilahi nasu da mutum na gari inda ka san mutum ya ba Allah ya ba annabi so da kafa to wa'annan su maɗin za ka iya roƙon Allah saboda su Allah maka kaza ko wani abin Allah kuma sai maka Allah ce to bi isa mashtabu bihi abusahu lokacin zalama Allah subhanahu wa ta'ala da ce bi isa mashtabu bihi abusahu ya munana mashtabu bihi abusahu abin da su suka siya ga kawunan su Allah subhanahu wa ta'ala ce wani abin ya munana bi isa nan fi kalamin arab a dai maganar laraba an ce bi isa mistawfiyatan lizzam kama anna ni'ima mustafiyatar limari cewa malamai suka ce bi isa nan da Allah ce bi isa mashtaru to anan bi isa ana nufin cewa menene to anan bi isa tana tsayawa ne a matsayin lizzan mace kamar yadda ni'ima take tsawa a matsayin lilmarai in an ce in an ce kamar a ce kamar yadda mala'iku dai in sun zo sun tambaye kamar rabbuka gashi gashi ka ba da amsa duk in ka gama ba da amsa za su ce a neman abu ma da la da nan ba to ai neman abu suke cewa to irin wa'annan aikin gana to sai ba ce wani abu sai aka ce ni'ima ana nufin mene ai na bege ne da yabo na da ne to shi ma aka ce isa yana tsayawa ne a matsayin rizami ne shi kuma in ji malamai suka faɗa haka wanda kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mashtaro ma'ana ba a nan ake nufi Allah ce mashtaro bi ni amsun to anan mashtaro ana nufin ba a ne wa bil ma'ana ibta'a wal ma'ana dai cikakken ma'ana bisa shay'un la zaktaru li anfusihim haythu istabdil al badili bil hajj wal kufri bil iman cewa abin da ake nufi shine ya munana ayyukan suka kasance suka zaɓa ga kawunansu yadda suka kasance suka canza ɓanna suka canza gaskiya da ɓanna ga gaskiya na fa sai suka canza suka mana ita ƙarya kuma suka kafirce da gaskiya Allah ya ce to wa'annan abin da suka siye ga kawunansu to bisa ya munana inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce haka Allah subhanahu wataala ya ce mashtaro bi anfusihim abin da suka siya ga kawunan su bagail bagail da Allah subhanahu wataala to anan bagail me ake nufi Allah subhanahu wataala yana nufin cewa ne hasadan dan hasada ake nufi nan bagail ana nufin hasada ne ai da Allah subhanahu wataala ana nufin cewa hasada ne wannan bagail da Allah subhanahu wataala ya ce Allah ce to kuma fa ku ji fa ba'u bi gababin ala gadab su fa sun koma da fushi akan fushi tunda suka yi wannan abin to sun koma da fushi akan fushi wa qala ikrama to mala ikrama ta ce dalilin da Allah ya ce fa ba'u bi galimin ala gadab shine li annahum kafaru bi Isa summa kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dalilin da Allah ya ce haka shine saboda sun kafirce ma annabi Isa kuma suka zo ba su yi imani da manzon Allah kaga dubul kenan ga annabi isa sun kafirce da shi ga annabi muhammadu to allah ce to fa ba ubdu gadabin allah gadab to amma kuma wa an kata da malan kata da yace ai kufrihim bil injil wa bi kufrihim bil qur'an malan kata da yace ai kafirce wansu ne da alqur'ani kuma kafirce wansu da injila sai sa allah subhanahu wa ta'ala yace to fa ba'u bi gadabin allah gadab allah ce to kuma fa ku ji duk abubuwan da suka gama walil kafiri na azabu muhim Allah ba ba lita zai ba kafirai suna da azaba amma wulaƙanciya azaban da Allah subhanahu wa ta'ala ya kuske na Allah subhanahu wa ta'ala ba ya kale su ba Allah ce to fa ba ubi kada min alaƙata walil kafiri na azabu muhim kafirai kuma suna da azaba amma wulaƙanciya Allah ce wa ya ce wa iza qila lahum aminu ala ghamma bismillah وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلوا أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنون
الله تعيزا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله idan su yahudawa aka ce musu aminu bima anzalallah ku yi imani da abin da Allah ya saukar da shi mana kalu sai su ce nu'minu bima unzila alaina mu fa ba za mu imani da abin da Allah ya saukar da shi ba mu abin da aka saukar mana da shi mu za mu imani kuma wa nakfuruna bima wara'ahu mu za mu kafirce bima wara'ahu to a dai nan wara'a kuma dai sun ce asalin wara'a baya ake nufi kuma an mun zo akan bayani za mu ji haka da kufuna bima wara'ahu Allah ce to huwal haqu sun fi wannan abin da suka ce za su kafirce shi da gaske ne ba ba ƙarya wani Allah ce huwal haƙu musajjiƙon limamu ahu shi gaskiya ne mai gasgatawa ne wannan abin limamu ahu da abin da ke zai su Allah ce ƙul faɗa musu ya rasu lahi faɗi mata ƙutulu na an biya Allah shanya yaya ne kuke kashe annabawan Allah ta za ku ce za ku kashe annabawan Allah min ƙabli in kuntum mu'minin a can baya in dai kun kasance ku mu'mine ne min ƙablu in kuntum mu'minin tamba in kun kasance mu'minai to anan da Allah ta wai za qila lahum aminu to anan aminu ana nufin cewa saddiqu ana nufin cewa ku gazgata da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya zura shi alu shi ce mu'minu ma unzila alaina mu za mu imani ne da abin da aka sauka gare mu to naksu wala bima wara'ahu ko za mu kafirce da abin da bima wara'ahu to anan bima wa'ahu me ake nufi ana nufin ai bima fi wa'ahu ai wannan shi ake nufi za mu kafirce mu wannan shi a wannan addinin nasu na annabi isa ne to suka ce to da shi za su imani kuma na kafuna bima wa ra'ahu sami kuma imani da za mu kafirce bima wa ra'ahu bi ma'ana bima fi wa'ahu domin wannan lissafi da ake nufi kenan da Allah subhanahu wa ta'ala wa kala katara inji malamai suka ce ma waga hu abin da ake nufi kenan to wa kala katara malam katara shi da zo nan sai ce a ana shi fahimta ma waga hu ana nufin ai ma ba a da su za mu kafirce da abin da ke bayan shi wannan addinin nasu inji malam katara to amma dai wakila wasu malaman suka ce a wannan dai bi ma waga hu din a yanda su suka fahimce shi yana nuna cewa ne a mama yana nuna cewa gaba ne suka ba da misali suka ce yanzu kamar da Allah ya ce wa kana ra'akum malikun malakun ya kuzu kullu safinatin gazba tunan ana ana nufin cewa a bayan su ne akwai wani sarki ana nufin cewa wa kana ra'akum ana nufin cewa a gaban su akwai wani sarki ban da ake nufi ana nufin wara a baya bane anan ana nufin gaba ne anan Allah ya ce wa kana ra'akum malakun ya kusa kulle safinatin gazba abin da ake nufi a nan amma mu ake nufi Allah ya ce to su wannan yahuda sai su ce mu dai na funa bima wa ra'ahu muna za mu kafirce da abin da ke gaban shi Allah ce a to kul ya rasulullah faɗa musu falima taqatuluna anbiya Allah min qabli me yasa kuke kashe annabawan Allah min qabli a tunda to anan قل فلما تقتلون أنبياء الله أنا نفهم سوى أي فكيف تقتلون تقتلوهم فقد نهيتم عن ذلك to Allah yana nufin cewa yaya a ce ta za a ce zan kuna kashe annabawan Allah taqatul anbiya Allah za ku zo kuna kashe annabawan Allah wa qad nuhirtum an zalika bayan kun san an hana ku akan yin wannan to dai nan wal muradu abin da ake nufi shine aslafuhum ana yi ne da magayansu amma ko dai falke da kuli mana daga muhammadin sallallahu alaihi wasallam ana yi ne nan da wa'anda suka halarci lokacin manzon Allah kewa da su yahuda a lokacin manzon Allah to sai dama Allah sai ya ce manzon Allah ya rasulullahi faɗa musu me yasa suke kashe annabawan Allah min qabli to min qablu inji Allah subhanahu wataala to nan gurin da Allah subhanahu wataala muka ji ya ce cewa a can me yasa suke kashe wannan ana yi ne da lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gudawan suke lokacin manzon Allah sai Allah ya ce manzon Allah to faɗa musu me yasa suke kashe annabawan Allah ai su ba su kashe ba iyayen su ne suka kashe ana yi ne bi aslashim da maganan su san iyayen su to amma sai Allah ya yi da su domin cewa su su sun ɗau cewa iyayen su ne fa abin da iyayen su suka yi ko su suka yi suka ɗau nan iyayen su sai sa Allah subhanahu wataala sai dinga cewa to su suka yi kaza su suka yi kaza duk da cewa iyayen su ne sai Allah ce su ne saboda cewa su sun ɗau nan iyayen nasu a maimakon kamar su ne kawai wanda Allah ce cewa wa Allah subhanahu wataala ya ce walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilayhim mattakhadhuhum awliya a wanda Allah subhanahu wataala ce kina to amma dai wajen a yazo cewa ta qatulu da zai bi labdil istiqbal a yanzu kuma Allah ce fa kaifa taqatuluna to nan taqatuluna ya zo bi lafzil istiqbal ne ya zo da lafazi ne mudari mun da mun san dai mudari shine abin da yake nuna mana cewa abin ake kan yanzu ke to haka wannan lafazin ya zo taqatuluna anbiya Allah amma dai yana nuna cewa madi ne yana nuna kuma cewa amadi ne sai kuma zo da lafazi na istiqbal wucewar mudari fil maktafal istikmal maktafal ishkal abin da ya nuna mana daukewan wannan matsalan da Allah ya ce cewa mene Allah subhanahu wata'ala ya kasance su iyayensu sun kashe annabawa amma sai Allah ce min kabu shi ne ya zikice mana ya dauke mana wannan matsalan nan sai mu gane cewa to madi ne ta Allah ya ce min kabu amma ko da Allah ya kale to ba za mu gane ba amma ko duk da haka amma yana nuna cewa mudari ne saboda cewa su iyayensu suka aikata su ba su kashe annaba ba iyayensu ne suka kashe annabi yahya da annabi zakariya iyayensu ne suka yi wannan kisan amma su su ba amma sun sai suka ɗau nan iyayensu kamar su ne Allah ce to su ni Allah subhanahu wataala sai ce to su ne amma saboda Allah ce min kabulu shine nuna mana cewa madi ne ya wuce sai Allah ce min kabulu a can baya kaga cewa madin kenan shi nuna mana haka Allah subhanahu wataala ci bai cewa min qabli a can ba min qablu a can ba in kuntum mu'minin in kun kasance mu'minai Allah ci bai cewa wala qad ja'akum Musa bil bayinat wala qad ja'akum Musa bil bayinat ala amma bismillah ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون
الله سبحانه وتعالى يتي ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون الله ولقد جاءكم موسى بالبينات كو يهودا ko in ce banu isra'ila dama su annabi musa a lokacin su su yanzu kafiran banu isra'ila sai Allah ya ce wala qad ja'akum musa bil bayyinat haqiqa annabi musa ya zo muku bil bayyinat da hujjoji to anan bayyinati da yi ya zo a cikin fadin Allah ta'ala da Allah ya ce wala qad ataina musa tisa ayatin bayyinat to anan tisa ayatin nan to shine yanzu za mu faɗo su ji cewa wa'annan tuwaye ne ne wa'annan ayoyi da hujjoji na annabi Musa da Allah ya ce ya bashi kuma irin sun ujoji nasa kwara taran nan da abubuwan da Allah ya jarabta musu a nan shi da shi a lokacin shi wasu abubuwa ne su taran na farko Allah subhanahu wataala ya ba annabi Musa al'asa ma'ana sanda domin annabi Musa na zo ta sanda to Allah ya ba shi wannan sanda na biyu as-sunun ma'ana shine shekarun fari lokacin da mutanen shi suka saba mishi su Allah ya basu a shekarun fari ba su san na sha ba suka bantsama a daji inda za su samu na ci da na sha to wayannan shekarun Allah ya ba annabi Musa shi lokacin da mutanen shi suka saba mishi sai Allah ya mishi haka sai mutanen suka rabtu karan na biyu kenan sai kuma alladu hannun annabi Musa in ya sa shi a baya ya sa a juyin shi fito da shi sai ga yana haske yana wawal wawal yana shani to Allah ya ba annabi Musa wannan wanda kuma duk tsafin mai tsafi bai isa shi ce zai yi wannan tsafin ba ko ya ce zai yi wannan abin wai ya ce zai sa shi a hannu ya juya hannun shi ta baya ya fito da shi yana haske amma tun da shi annabi Musa na shi mu'jiza ce Allah ya bashi saboda kuma wanda zai iya yi duk tsafin mai tsafi wai ya ce shi ma zai yi ya hannunsa ya dawo yana wannan hasken ba wanda zai iya wannan amma shi annabi Musa shi kuma Allah ya bashi wannan kuma Allah ya ba annabi Musa adam jini wanda lokacin da ya mutanen shi suka saba mishi ko shi Allah ya gabce su da jini ko mai zama jini mutum zai ga ruwa asali normal ruwa sai ya ɗauko ya gan shi haka yana haka ko sai gan shi a gamjini mutum zai sha ajiye shi ai za ka yi an sha kowai na wanda ka ajiye mai a nan ɗaki to an je kogi an je rafi an zo kowa ya ibo kowa ya ji ato kowa ya ji kishi to ka iba ka haka ka gaje ne to kaga to ba inda zaka samu mai kyau kenan tun har rafi da kogi inda ka san akwai da ruwa to shi ma din ka daga ka gan shi a nomar ruwa zaka sha ya ga mutune saka to kaga ba na sha kenan tun da su ba su ce za su sha shi aka ba sai su kale shi to Allah ya jira fitin mutanen shi da wannan shine addam wannan jinin da Allah ya jarabce su shi sai kuma a dufana ruwan dufana da lokacin da mutanen annabi Musa mutanen Fir'auna suka halaka da yajo annabi Musa to annan ruwan da mutanen Fir'auna da mutanen wannan mutanen Fir'auna suka halaka a wannan ruwan to Allah ya ba annabi Musa wannan ruwan dufanan nan sai da shine Allah ya halakar da mutanen Fir'auna Allah subhanahu wa ta'ala ya zo cewa har da jarat al-jarat ni ma'ana fari faruka sai dai mun san fara to wa'annan da yawa to Allah ya jarabta mutanen shi da shi duk inda zaka taka sai ka ga faruka ka taka nan sai ka gan su fasha sun zo tana ka canza hanya ka bi nan sai ka gan su ta nan ta ina ne ka je gida ne ka ɗauko za ka sha ruwa sai ga ka ibo ka ɗumbu da hannunka can ƙasa ibo ka ga fara kai ka sha saman ne kawai suka shishira ko a saman ne kawai ka dumbula ka can ka ibo ka ga fari kwano ka ɗauko ka ga fari sun cika shi buzum ah komai ka ɗauko fagaka ɗan tafiya fagaka Allah ya jarabci mutanen Allah Musa da wayannan shi kuma alkamal kwakwata duk ko ina duk kaunan su kwakwata Allah ya jarabci mutanen Allah Musa da wannan shi kuma addafa da kwaɗi kwadna ko a ina shi maɗin irin dai na jinin nan ne shi hakkogi ma su je shi wannan ba za su gan shi bane kamar ruwa ba a shi wannan asalin kwadin ma za su gani a ruwan ha sai ka ce kila ko sama ne suka fito ka dumbula can can can ƙasa ko ya ka zai ka kwadina ne tun din ka gani Allah ya jarabce su da wannan sai kuma falqul bihim kecewan kogi Allah ya ba annabi musa wannan da sandan shi zai iya dukan kogi kogi tsaye tun bokon shi hatsarkin shi kishir tsage musu Allah ya ba annabi musa wannan to mun ji cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabi musa al'afa ni na farko kenan sandan nan nashi da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi mun shi annabi musa lokacin da Allah lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai nuna mishi cewa ya je gurin fir'auna tabbatar mu da cewa shi annabi ne domin cewa shi annabi musa ya san fir'auna yadda baka tantin da shi ya zo na a gidan fir'auna a gidan fir'auna ya taso to ya san cewa fir'auna matsafi ne yana da matsafa iri iri to sai yana tsoron yadda in ya je ya ce mishi ba Allah to nan zai tare shi to yanzu yana tsoron ta ina zai je mishi shi kuma shi gashi bai da komai an ce ko ya ce mishi ba Allah kuma ga wannan abuka na fir'auna me za a bashi na wani hujja da wata mu'jiza da fir'auna zai gane shi annabi ne dai yanda gane shi Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da zai bayyana mishi haka domin cewa shi mun ji cewa annabi Musa sun fir'auna kuma laifi yayi da ya sa ya bago nan garin ya ta wani garin a nan garin ne to sai Allah ya nuna mishi to sai ya koma kuma kai ya zo a nan garin ya koma inda fir'auna yake faɗa mishi saboda ya bar garin saboda cewa ya kashe wani mutum domin shi annan musa allah ya ba shi ƙarfi ganin haka ne ya kashe wannan mutum saboda zai gaba faɗa wani baƙifɗe wani baƙifɗe ne zo yana faɗa da wani kuma wannan baƙifɗen shi ne bai da gaskiya annan musa ya zo gabawa ɗan tutuwan nan kai sai ne faɗi mutu a to waɗanda wannan bakin ɗan shi ne bai da gaskiya to shi kuma mai gaskiyar sai bai tona mishi asiri ba saboda cewa shi annabi Musa ya taimake shi ya gama da wannan bakin ɗan saboda shi ne azzalimin da yake sai zalce shi sai ba faɗa kowa ba sai wata rana kuma so su ma suka haɗu za su faɗa ah shi annabi Musa zo zai gaba sai ya ce ah za ka ni ma kashe ni ne ni ina zalunta wani yanda ka kashe wannan baki dan ba wanda kuma ya sani ya tona asiri wannan wanda yake da gaskiyan kenan yanzu ya zo ya tona asiri yana cewa kaffa ka zo wannan faɗin da muke ni ma kar ka zo ka kashe shi yanda ka kashe wannan baki dan sai annabi Musa ya ji an ce haka duk suka ce dama shi ya kashe wannan baki dan sai mutum nan ko ya san an ji to me ya kaga cewa ba zai ce a'a a'a ba shi bane kai na manta ne kowa ya ji lokacin sai sai gogon fi kauna dama shi fi kauna shi in kisa ne ya iya kisa hawa sai kashe mutane ɗari ba wansa yana nuna cewa wai shi ne a Allah saboda haka yana ganin cewa shi kai shi zai kashe shi zai gaya duk wanda ya kashe ko sai ya wani niya kaga abin da yake yana yi kenan kuma ya san fa ba shi ne Allah ba kawai iskanci ne nasa da hauka ya san Allah shi ke rayawa shi ke kashewa sai ya ce a'a ba Allah bane ke rayawa wai shi ke rayawa shi ke kashewa in ka ce baka da ba sai kira ku ce dukan ku ku biyun ku zo in ya kira ku in ka ce ka yarda ni ne Allah in ka ce a baka sai ya kashe ka in ya kashe ka sai ya ce to ka kai wannan na raya ka kai wannan na kashe ka suka gani abin da ya kai nuna akan cewa to shi zai iya rayawa shi zai iya kashewa zai iya kashe wannan zai iya gaya wannan tun da yana da niki zai ce a maka wannan sai kuma a yi a ce wani ya kisa ba ya kale shi ko shi zai iya kashewa yana kishin a ce wai wani ya kashe wani shi yana cewa shi mai rayawa bai raya kashe ba kuma wani sai ya kashe ba ya kalewa aka faɗa da fir'auna shi kuma na wa'andan musa ya san fir'auna zai iya haka tun da san kuma na fir'auna ya gama tasowa a gidansa sai ya gane cewa fir'auna fa ba zai kale shi ba tun daga nan ko fir'auna da aka zo aka faɗa mishi kai ya kai wannan musa ka san me ne ce a fir'auna ba ya ce a je a nemo ka kana nan ana neman shi kuma shi ya tsaya a gidan ai ya shirya ina shi ina shi shi da hanya ya bin maganin badantai ma a gan shi a fir'auna mishi kunci sai ya buga to dai kuma wani garin ne ya hijira ya baccan ya koma can daga nan ne aure aka bashi ta ya aure to daga nan ne ana cikin haka sai Allah ya ce mashi tufa yanzu ya koma can inda fir'auna yake gidan shi ya je ya bayyana mashi to cewa kai annabi ne yanzu Allah ya nuna mashi to yanzu fa ya zama annabi ka je ka faɗa wa fir'auna kai annabi ne Allah ya aiko ka abubuwan nan da yake da yake shan nan ka ta mashi tattare na gashi gashi kuma in ka je ka nuna mishi wata hujja naka da mu'jiza naka na hannunka sai Allah subhanahu wataala da koko sai ya bashi sanda sai ya ce ma annabi Musa wa ma tilka bi yaminika ya Musa kafin Allah ya bashi kenan sai Allah ya gwada shi ji ne wayannan sandan tashi wai mai da me take mishi sai Allah ya ce wa ma tilka bi yaminika ya Musa kuma Allah ya sani akwai Allah ya gwada shi ne haka Allah ya san dama abin da ke ta gada shi Allah ce to ma tilka bi yaminika ya Musa me a daman ka ya kai Musa قال هي صايا أتوكو عليها وأخش بها على غنمي وهي فيها مآرب أخرى تواتي Allah wannan sanda ta ce ina dan jingina da ita zan tafiya ina kora dabbobi ina yin kiwo da ita kai kai dai fari wahi fiha ma'arib ukhra tana mun aiki ba sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ce a to alƙi haya Musa da kai Musa dan ce fadda ita mana a sai annan musa bai ga cewa duk amfanin nan kuma sai jefar da ita a'a sai sai ba sannan ya san me Allah zai ba sai ya dauke ta jefar da ita kai fa iza hiya hayyatun tasa sai ga ta zo miciji tana jujjuyawa tana jujjuyawa a ko a sai mamaki annan musa sai ya buga kai a ce fa iza hiya hayyatun tasa kai tana haka me ya jira wadda fiye zai yana ganin dan ƙarfafiyar maciji kuma zai kale a a yi sai tsoga ta fi gita lalace a kala allah sai ce kuza wala ta kaf sun ido ha sai ga ta hal'ula ɗauke ta kakkaji tsoro ya musa saboda haka ina ganin ana nuna min lokaci a nan zuwa mu dakata ta mu zo gobe za mu cikakken bayani akan isan nan za mu dakata da fatan allah kama mana fahimta da ganewa allah sa kan iya mu da alkhairi na ya kusa kan malaman da alkhairi zan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka zuna da kasan mu lafiya Allah sa kan iya mu da alkhairi Allah ƙara mana fahimta da ganewa da annu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka ga shi kai wasu mabota son kwana Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kama Allah dukan iyayen da iyayen iyayen da malaman malaman Allah ka dukan ka kana shi kali mai yasin da annu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah zuna da kasan lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana tsawon kwana da lafiya da kuma ilimi mai albarka da shi annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam yau ta yi asara wa ba'i da za'i talauci fakan kai da shirin makici hau kuna da nashi na ban zaman ganewa shirin mutum da aljanna zahiri da na baɗi duk Allah ya kiyaye mu da shi da mazan Allah sallallahu alaihi wasallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماء أبدك الخاتم ما سبقنا سبلك بلك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر داغ العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم